كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم amma waɗanda suka kafirta kuma suka ƙaryata ayoyin Allah to waɗannan kam ula'ika ashabul jahim lalle yan wuta ne ko shakka babu kaga rabon adalci kenan waɗanda suka yi imani suka bi Allah tabaraka wa ta'ala gidan aljanna waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyin Allah gidan wuta to sai ce mi يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أن الله لكم ولا تعتدوا haka إن الله لا يحب المعتدين
ya ayyuhal ladina amanu Allah ya kira waɗanda suka yi imani da shi la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ku daina haramta tsarkaka daɗaɗa cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta muku wala ta'tadu ku daina wuce gona da iri a cikin addinin ku inna allaha la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya san masu wuce gona da iri a cikin addinin su anan abin da yake nufi a ayar la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum duk abin da Allah ya halatta muku na ɗanɗano na jin daɗi na morewar rayuwa kar ku haramta wa kanku kada wani dan tsoron Allah ya ce shi ya daina cin nama me yasa ce wallahi tsabar ta dawa ko kuma na yi tsabar saboda tsoron Allah ya ce ai shi wallahi saboda tsoron Allah ma shi ba zai aure ba me yasa a ai san ibnu taymiya ma ba su yi aure ba a a a a kaka haka ko wani ya ce wallahi shi bai saki sa riga ma sabuwa ba me yasa yaushe zai sa sabuwar riga a ce yana san duniya ai shi kuni ya kaurace wa duniya wannan ma duk ba ta gawa bane allazat allati tashtahiha an-nufus ɗanɗano abu mai daɗi na morewa wanda rai yake sha'awa kar ku haramta wa kanku duk abin da Allah bai ce haram ba to kaka ɗauka tsoron Allah ka wajen ya sa ka dina shi za ka samu lada kamar wanda za su ki su ci abu mai kyau wai su zuhudu in ka samu kuɗi ka ci daɗi ka ji ya gaskiya ne ba alaka yawa ba alaka akan kin cin daɗi da da da da da wai imani yawa aka ce abin da annabi ya fi sha'awa ya fi so a duniya nama a cikin abin sha kuma abin da ya fi so alhalwa halawa kenan abu mai zaki eh yana cin nama sallallahu alaihi wasallama dabba guda ake yankawa a gidansa a babbake ta a gyari ta ba ku ji labarin imamun nasa'i ba ta baga muku ba nasa'i ba imamun nasa'i mai hadisi ba ana ce a kharaja wannan nasa'i ba abba imamun nasa'i yana cikin manya-manyan malamai a duniya mahaddata in ana neman kwanya ta hadda hatta a cikin ma'abuta hadisin su imamu nisa'i aya gaba suke amma wallahi wala karanta tarihin imamu nisa'i zakara yake samu a dake masa shi da kashinsa dan kai yanzu nan ma ba ka yi ai baka san daɗinsa ba zakaran ma sai tirkakken zakara akwai zakaran da in an turka shi ya turku ya zama ƙato za ga yana tafiya gab gab gab gab kamar dan akuya ko to in imamun nasa'i za a yanka masa kaza ko zakara irin wannan zakarun ake yanka mai kuma idan aka yanka aka fede aka cire abin da za a cire to da naman da kashin sai sa a nike masa shi a dake shi har da kashin fa ai kashi ma in ya sha duka laushi yake to haka yake yana muzakara hadisi yana karanta hadisi yana yana tsiban nan wanda karanta yanzu dan Allah wannan ya rage mai daraja ba ga shi a duniya dole ka ce a karaja wannan sa'i ba so la tuharimu tayyibatin wa Allah lakum wanda yaga yana da dama ba a sa almubazzaranci ne da wuce gona da iri so in kaga ka samu dama a bannan eh an ce manzo Allah gidansa wata biyu babu ba a cin abinci babu ne wallahi babu ne amma kuma an ruwaito wata rana an ya yanka dabba ana ta raba wa kawayen khadija dabba guda aka yanka ko ba haka bane ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wala ta'tadu la tujawizu al-halala ila al-haram kada ku ketare halal zuwa haram kar ku yi wannan abu Allah ya halatta maka mai da shi haram ko kuma daga cin halal din an bude ma kofa kuma sai ka fara cin haram kar ku yi haka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu wuce gona da iri Imam Al-Bukhari ya rawaito hadisi sahihi a yace haddathana Sa'id ibn Abi Maryam أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل يتي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول wasu mutane guda uku sun bi gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tambaya akan yaya annabi yake bauta yaya annabi yake ibada sallallahu alaihi wa sallama da aka ba su labarin irin yadda manzo Allah yake ibada kai ka ce suna ganin ma sun fi karfin wannan ibadar da annabi yake suna ganin ma wannan ai ba ta kai ta kawo ba ibadar da manzo Allah yake suna gaba ta kai ta kawo ba ka annam taqalluha suka ce wa aina nahnu min annabi sallallahu alaihi wasallam yawmu ila mu ila annabi mutumin da faqad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar a wanda Allah ya fi mai zunubin sa da ya gabata da wanda ya zo baya gaskiya mu ba za mu iya wannan abin da annabi yake ba sai mun fa haka sai dayan su yake cewa ma ana fa ana usalli al-laila abadan ɗayan sai yake cewa to ni daga yau na daina bacci kullum dare kai sallah zan yi kwana kullum fa babu wata ranar da za a ce wai baya sallah a'a in dai da dare ne to in Allah so yana yana yana yana yana ainihin wato tsaye ubadulailin idza janna dhalamu bihi yace cikin abin da Allah ya azurta ku halalan tayyiba halal mai tsarki عبد الله بن المبارك يشي الحلال ما أخذت ما أخذته من وجهه halal shine duk abin da ka neme shi ta hanyar ta fuskar da ta dace ne halal abin da ka nemo shi ta fuskar da ta dace a shari'a ka nema at-tayyib in an ce at-tayyib shine abin da in an ce yana gina jiki kuma ya ya kosar yawwa wattaqullah amma fa ku ji tsoron Allah ku daina cin haram kenan wattaqullah ku ji tsoron Allah ku daina cin mushe wattaqullah ku daina shan abin da Allah ya haramta tunda an bude muku kofa ku ci komai da Allah ya halatta muku kuma abin jin daɗin shi ne abin da Allah ya halatta din shi ya fi yawa a duniya abin da aka haramta din shi ya fi kaɗan wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku ji tsoron ubangiji wanda da shi kuka yi imani na na aisha ta rawaito hadisi manzala ya kasance kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu halwa wal asal annabi yana son halawa yana kuma son zuma ka duba zaƙin zuma da daɗin ta annabi yana so dan halal ne Allah ya halatta masa zuma kuma tana da amfani kwarai da gaske Allah ya ce fihi shifa'un linnas a cikin zuma akwai ne akwai shi akwai waraka ga mutane yawa wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma yarishun wannan wannan dan dan ba tsuntsu ba dan kudan zuma din nan yana da albarka ka duba kashi zai yi zubar da kashi kashin ake zuwa a ɗiba a sha a biya kuɗi haka ne? na'am amma kuma in ta zo gurin nan sai ta baza mu amma ana son abin da za ta zubar a ɗiba a sha amma yanzu zuma kwaya uku in ta zauna a masallacin sai ta baza mutum hamsin dal ta buga ma sai ga wannan ya tashi ka duba hikimar ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan abu ne da Allah tabaraka ta'ala sa masa albarka kuma yake amfani an ce zuma tana ƙara wa yara fasaha musamman a ce in mace tana da ciki tana shan zuma to ana kyautar zartar za ta haifi yara masu kwakwalwa haka in yaro ana haifansa ana ɗan shafa mai zuma a baki yana ɗan nasa to tana ƙara kaifin basira sannan yaro ba zai tashi da yawan ciwon ciki ba sannan macen da take shan zuma kafin ta haihu Allah yakan sauƙaƙa mata ciwon naƙuda da wahala haihuwa kuma zuma magani ce ajiye zuma a gida yana da amfani bai kamata a ce mutum ya zauna a gidansa bayi da zuma ba tana da amfani akwai albarka garanti ce wallahi tabbas wani ya zo yana ciwon ciki ya ga annabi yana ciwon ciki annabi ya ce je ka sha zuma ya je sha ya dawo yace ya rasulullah cikin nan fa yana ciwo annabi yace ka je ka sha zuma ya dawo yace ya manzo Allah cikin nan fa bai daina ba to mutane ne irin masu nacin nan annabi yace ka fa je ka sha zuman nan sadaqallahu wa kadhaba batnu akhik Allah ya yi Allah ya fara yi mana magana akan rantsuwa yanzu an gama wancan labarin a ci a sha ko to yanzu kuma an dawo babin rantsa-rantsa da mutane suke wallahi zan tafi kasuwa wallahi je na dawo wallahi gobe ma zan tafi na rantsa da Allah kaza komi sai ya rantsuwa to ka duba rahama irin ta ubangiji sai ce la yu'akhidukumullahu billazi fi aymanikum Allah da zai kama ku da yasashiyar rantsuwa da kuke yi ba rantsuwar da ba ku yi ƙudiri ba kuke yin ta bakin ku ne kawai ke yanka yake faɗa an yi muku afuwa eh Allah ba zai kama ku da wannan ba Allah da ba suke cewa yayin da Allah ya saukar da ayan nan la tuhrimu tayyibati ma ahallallahu lakum sai sahabbai suka ce ya rasulullahi kaifa nasna'u bi aymani allati hadatna alaiha da Allah ya saukar da wannan aya din sai su sabai suka ce to ya manzo Allah ya za mu da rantsarantsan mu da muka yi mun tarantsuwa mun tarantsuwa to shine Allah ya ce da su la yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da yasasshiyar rantsuwa da kuke yi ba wacce ba a kullata a zuciya ba ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان Allah zai kama ku ne da abin da kuka kulla rantsuwar a cikin zuciyarku shi sa zuwa kirar Hamza wal Kisai da Abubakar walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman bima aqadtumul ba aqadtum ba a aqadtum bitakhfif kenan ibnu Amir kuma a kirar sai ya karanta aqattum a maimakon aqattum aqattum wasu kuma aqattum bitashdid kalmar aqattum tana nufin wakattum me wakattum kuka karfafa Allah yana kama ku da rantsuwar da kuka karfafa ne kamar ka ce wallahi tallahi in ka mun kaza sai na ma kaza kaga daga jin an ce wallahi tallahi wannan akwai karfafawa da gaske yake ya za ka je karatu kuwa wallahi zani wannan ba mu'akkata ba ne ba mu'akkada ba ne ba wanda aka karfafa ta ba ne fakaffaratuhu it'amu asharati masakin to sai Allah fara maganar kafarar rantsuwa ma'ana rantsuwar da aka karfafa ta din sai wani ya rantse wallahi tallahi na daina zuwa gidan antiwanci kawai malam sai kuma ya je aka ca kai ne makaran bai fuka ce ka daina zuwa kuma ga ka nine to to ga kafara akwai kafara akwai kofa ya ta'amu asharati masaki ka ciyar da miskinai guda goma mabugata talakawa maciya dawa guda goma guda goma ko asharati masakina min ausati ma tut'imuna ahlikum daga tsakatsakin abincin da kuke ciyar da iyalanku yani min khairi quti iyalikum cikin abincin da ke ciyar da iyalanku mai alkhairi mafi alkhairi wasu malamai suka ce al'ausar shi ne al-khubz kamar irin gurasa a wancan lokacin nan al-khubz wal khal irin gurasa da ɗan romo haka ala din kuma al-khubz wal lahm mafi ɗaukaka gurasa da nama eh kaɗan ba mutum da gurasa da nama duka dai abinci ne to amma a duba tsaka-tsaki ba wanda ya fi kowane tsada ba ba kuma wanda ya fi kowanne arha ba sai a duba ɗan tsaka-tsaki shine min ausati ma tut'imuna ahlikum ko kuma auki suwatuhum ko kuma kana da dama kai zabi kenan kai tufatarwa duk wanda kafara rantsuwa ta kama shi to an ba shi zaɓi kafara rantsuwa zaɓi ne kun gane sai wanda ka ga dama za ka yi in sha'a at'ama asharatan min al-masakin in ya ga dama ya ciyar da miskinai guda goma wa in sha'a kasahum in ya ga dama ya ba su kayan sawa wanne fi sauki to ka ba su su ci mutum goma ko kuma dukkan mutane goma nan ka musu ɗinki riga da wando kaga ɗinkin a yafi ko? wanne fi ciyarwa ko? to auta hariru raqaba ko kuma mutum ya ga dama ya yanta baiwa ko ba ka bane to a ciki kan wanne ne fi kowanne wahala na'am yan tabaiwa ku saboda ba ku da ita yanzu to wanne ne fi kowanne sauki ciyar da miskini guda goma to a yanzu ne ba mai sauki ba ne sosai ga wasu gaskiya faman lam yajid wanda bai samu ba ko wanda bai samu wani abin da aka faɗa ba fasiyamu thalathati ayyam to sai azumin kwana uku ba zai iya ciyarwa ba ba zai iya tubatarwa ba ba zai iya yanta baiwa ba yajibu alaihi saumu thalathati ayyam wajibi ne ya azumin kwana uku ina fatan kuna fahimta kwana uku azumin kwana uku to za mu zo shin dole sai ya jera su ko ba zai jera ba fasiyamu thalathati ayyam yayi azumin kwana uku Allah ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wannan shine kafarar rantsuwar ku yayin da kuka yi rantsuwa din don haka wahfadu aymanakum ku kiyaye bakinku da rantsuwarku ku kiyaye rantsuwarku ku daina yawan yin rantsuwa ba ta da amfani wasu malaman suka ce wahfadu aymanakum ku daina rantsuwa shi sa aka ce wani diyan da za ka yi zai ma rantsuwa ba duk abin da ce ya kwarai kuwa saboda Allah su ce a kwarai kuwa wani ba ba za ka taɓa jin rantsuwarsa ba ko yau din wani mutum yana biya mun yana da ɗansa shekararsa ta kai ta kusan talatin yaro ne matashi ya ce wallahi ya ce malam ka ga yaron nan tun da muke da shi a rayuwata wallahi shi din fa yana faɗa yana rantsewa yana wallahi bai taɓa jin rantsuwar yaron nan sau biyu ba ya ce ko me za ka yi da yaron nan ya ce ya ce kwarai ko ba baya rantsuwa to wataƙila ya ɗauki fassarar wahfadu aymanakum kenan ku daina yin rantsuwa dan akwai malaman da suka ce a daina yin rantsuwa ba za a ce a daina rantsuwa ba dan annabi ma yana rantsuwa ko ba haka bane ba yawwa annabi ma yana rantsuwa wasu malaman suka ce a abin da ake nufi to ku daina yin rantsuwa kuna karyawa mutum ya rantsa akan abu kuma ya karya sai dai in wannan abin ya fi alheri da wannan kuma wanda Allah faɗa cewa duk wanda ya rantsi a cikin ku ba zai aikata wani abu na alheri ba sai ya ga aikata wannan abin shi ya fi alheri to ya karya rantsuwar ya aikata alherin amma sai ya kafara wasu ka ce dai a kiyaye dai baki da yawan rantsuwa kawai mutum ya daina yawan rantsuwa rantsuwan nan bayi da amfani طيب manzo Allah ya faɗa wa kamar yadda Abdurrahman ibn Samura ya rawaito manzo Allah yana cewa ya Abdurrahman ibn Samura la tas'al al-imara ya kai Abdurrahman ibn Samura hadithin Imam al-Bukhari ne da Imam Muslim la tas'al al-imara kake duka nemi shugabanci a rayuwarka ko na monita ne kuwa shugabanci ba kai ko na 'yan shara ne sai kayi kana jefa babbar riga yalla bai sai kayi ana sai kayi yana yana jefa babbar riga yana tafiya kuma wai shi sai yayi din annabi ce la tas'alil imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha idan aka baka shugabanci ka roƙa ka nema duk wanda yace a zaɓe shi duk wanda yace shi shine ya cancanta a zaɓe shi an mas'ala aka bashi shugabancin nan saboda ya nema wakilta ilaiha annabi ya ce za a barka da kai da shugabancin da zai kai ta yi shi yasa yanzu aka bar su da shugabancin suke ta yi suka kasa iyawa ba su iyawa saboda nema suke ba su bari jama'a suka ga waye cancanta su tura shi ba a'a nema suka yi da suka neman ma ba su ci ba da karfi suka karba to wannan ita ce sunna nabi kuma wannan hadisin baya canjawa haram haram haram mutum ya fito ya ce a zaɓe shi ba shi sa ɓarnar da ke cikin demokaradiyya ya yi yawa ya yi yawa yanzu duk wannan halin da ake ciki na ɓarna da waye da duk wannan demokaradiyyar ita ta jawo ba a sa mutane su ta gaba da juna masallacin ku ɗaya amma ba kwa shiri saboda wancan ɗan pdp ne kai ɗan anpp ko ɗan ac ko ɗan caccaka ce ko ɗan wace ce ga sunan dai gaba wallahi gaba ka ji mutane suna zage-zage an ji nan kaɗai yanzu kana buɗe rediyo akwai tashoshin da daman kawai zage-zage ake sawa wannan ya fito ya zage wancan wani ya ce ƙaryar banza yake wani ya ce ai mun san shi aka haɗa mu gaba ana can ana a lokacin da ana can ana kashe 'yan uwanmu ina ina ko shekaran jiya na ranar juma'a mutanen ukari ai ai abin ba kyau ukari ai an kashe dan adam bila adadin wani abin da ake cewa an yi a bagafa wasa ne fa wani kuwa wani abin da aka yi a bagaba an kada shi da abin da aka yi a ukari ba raidi na dan adam da aka zubar ai ba a cewa komai an kashe dan adam haka dai najeriya take in ce ya balle sai can ya balle in ce ya balle sai can ya balle to haka kuma za su yi ta sa rikicin na ai ta faɗa ana yaƙi da juna har zuwa 2015 su bar ku ta rikici ku ta yaƙi a ta faɗa a ɓangarorin ku sannan sai a kafa doka a ce to duk nan ɓangarorin ba a zaɓe su dama su ya su ne can sai su zaɓe su zaɓi wanda suka zaɓa yanzu an ne jajanta sun fito sun ce in shugaban ƙasa fa bai wuce ba fa za a samu matsala fa dole ne sai ya wuce haka ba suka faɗa dole ne suka ce dole sai ya wuce kawai dole sai ya ci gaba in ba ka ba za su zubar da jini haka suka faɗa kan ana ji ana ganin su bayan wata tabargadar da suka yi ba yanzu kuma za ta sabuwa ba sai kuma an da kanku ba ma akwai yan arewa ma da za su zo tallata muku shi suna nan ‘ya'yan kaji ‘yan tsance-tsance wallahi wallahi suna nan ba sai kun zubar da jinin kowa ba ma ma ranar da kare ku ta kare ai za ku nemi kanku ku rasa kuma su me ja wannan ba hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da kuma kin mutuwa san duniya inda za a baka shi kenan
لا تسأل الإمارة
kakka ne shugabanci na ma malamai su ta hudu ba lokacin da za a yi wannan abun nan ta hudu ba ta hudu ba ai ba ta hudu abun nan mutum zai fito yana jama'a wallahi a kowane ne yana cewa jama'ar Kano ku taimaka mu dubi girman Allah ku taimake ni ni ne wani yace yace ni ne wani ni ne kaza ina kaza kuma wallahi na muku alƙawari zan yi kaza a taimaka mu dan ba zan je ba sai kun taimaka mu ni da kunne na yana faɗa ayi a yanzu tun da aka zaɓe shi ya hura mutane hayaƙi ai an daina jin duriyarsa shi kenan wa in utita ha min ghairi mas'alatin wa anta alaiha annabi ya ce da abdurrahman ibn samara in aka baka wannan mulki ba tare da ka roƙa ba u'inta alaiha za a taimake ka duk wanda ba nema ya ba ɗauko shi aka aka ce a yi shi mutane ne suka ɗauko shi suka ce su wannan suke so to wannan nan lokacin zai samu taimakon Allah wanda ya zo ya ce kuma shi sai yayi za a fafata ko nawa ne sai yayi kujerar nan sai ya hauta sai an kirba jarirai an cinye to Allah ba zai taimake shi ba to sai ce wai da halatta ala yaminin ya Abdurrahman bin Samura in ka rantse akan wani abu na rantsuwa fara'aita ghairaha khairan minha sai ka ga wani rantsuwa shi yafi alkhairi fa kaffira an yaminika kai kafarar rantsuwanka wa ati alladhi huwa khair ka aikata abin da ke shine alheri ka hakura da rantsuwar kai kafarata ka dawo ka aikata alkhairi wani ya ce na rantse da Allah na daina zuwa ga da mafana ka ga wannan abin bai daidai ba wannan rantsuwa da kai da Allah sai kai kafara kai azumi guda uku ko waɗancan abubuwan da aka faɗa ko ciyarwa ko tufatarwa ko yan tabaiwa shikenan sai ka zo ka ci gaba da gaida babbanka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كما كان الله يكي بينا مكو آيوينسا dan ku gode masa muna addu'a ga 'yan uwanmu musulmi na ukari din Allah ya musu afuwa ko wanda suka samu shahada Allah Allah madaukin sarki ya musu rangwame ya yafe musu ya sa aljanna ita ce makomarsu kuma ba mamaki dama a taraba dan an yi wannan saboda wannan gwamna na taraba da allah ya jarabe shi da wannan ya faɗo a jirgin saman nan ai ai taimako ne na ubangiji saboda ɓarnarsa ta yawa ta yawa gaba ɗaya taraba duk gwamnatin taraba nan duk arna ya saka duka dubutin ne kawai musulmi kuma ba ya tattacewa sai allah ya buge na saman sai ya ɗauko na ƙasan sai ya ba yan majalisa yan senate sifika wane ne na jiha kwamishinan ɗan sanda wane gaba ɗaya ran kuma yanzu a irin jalingo ba wani arne da zai ce ya fi musulmi yawa suna nan musulmi da yawa a tara ba amma ina gaya maka wahalar ta isa yana daga cikin jihar da musulmi suke shan wahala bayan plateau irin taraba wato taraba tana cikin wani yanayi kuma ana gani ana gani an zuba ido an kyale to Allah da taimakonsa kaga sai ya buge shi amma duk da haka fa har yanzu ba a rantsar da dipiti gwamnan da ba har yanzu eh saboda ai musulmi ne wallahi da arne ne tuntunin da san gawa rantsar da shi tuntunin wannan tun yaushe nan lokacin da yar ado yake jidda yana saudiya yana kwance bai da lafiya ana ina ne bai ma gama mutuwan ba ana nan ana ta cewa to ai gwanda a samu abin nan wasu suna ce ai gwanda kawai wannan ai bai ba ai gwanda kawai ai ai da sauransu a wannan ga can fa bai ma san inda yake ba bai san inda yake ba babu labarinsa amma dai musulmin da shine da ake tallallaba أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون بالشكرة الله أنا جربكم sau ɗaya ko sau biyu amma ba ku tuba ba ku yin tunani duba kaduna ba a taɓa yin fa gwamna ne a kaduna ba amma wannan karan sai da aka murda aka murda aka karya wannan lagwa aka yi musulman kaduna suka yi kuka suka zubar da hawaye malamai suka ba da haƙuri aka ce ai haƙuri ai haƙuri ai haƙuri kowa tunaninsa yana can cewa an shiga uku an shiga uku ashe Allah zai gyara nan gaba kaɗan sai ga shi ya ɗauko wannan ya zo ya sa shi cikin sauƙi ba faɗa ba zagi ya zo ya hai wancan kuma an tafi matashin gwamna kyakkyawan mutum lafiyayye mai lafiyayye kwakwalwa kuma kuma Allah ba shi aka ce wai yanzu kirarinsa wai nagari na kowa yana yana nan yana playing justice da adalci kuma yana mulkinsa ga tun da ya hau mulkin nan kaduna yadda kaduna ta samu lafiya na'am na'am tun da Allah ya sa ya hau da taimakon ubangiji ka duba tun da zukatan suna da kyau da tsarki ka duba yadda jihar ta samu lafiya alhamdulillah sau mutane Allah yana nuna mana wasu abubuwa a gefe a gefe amma ba kowa ne ke tunani ke ganewa ba to wannan sako ne annabi ya faɗa a daina neman shugabanci sannan kuma idan an yi rantsuwa aka ga abin da ya fi alheri to a aikata abin da ya fi alheri din ko ba haka bane to wannan kenan malamai sun faɗa dangane da abin da ya shafi ciyarwa din nan a ciyar da abinci ga miskini da ya ce ita'amu asharati masakin kowane miskini ɗaya za a bashi muddu ɗaya irin muddin annabi shi ne wannan muddin nabi da ake faɗa cikin tafin hannun mutum matsakaici kowane mutum ɗaya za a bashi a kowace rana wannan shi ne ra'ayin zaid bin thabit da abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar malaman iraki suka ce kowane miskini ɗaya muddu biyu kowane miskini ɗaya nawa muddu biyu wannan shine ra'ayin malaman iraq shine nisfu sa kenan nisfu sa shine kuma ra'ayin umar da aliyu allah ya da su abu hanifa ya ce idan dai alkama za ka bayar to ka ba da rabin kwano idan kuma ba alkama ba ne ka ba da cikakken kwano in ji abu hanifa alkama tana daraja ka iya ba da rabin kwano wanda ba alkama ba cikakken kwano haka ibrahim an-nakhai ya tafi da kuma sa'id ibn jubair da mujahid da imam al-hakam wasu malaman suka ce idan ka ba su abincin safe ka ba su na rana ka ba su na safe da na yamma kai gaskiya bai yi ba safe da yamma ba ba da na tsakiya ba bai yi ba a to yaya za a yi da safe a ba su da rana a ba su da daddare a ba su three meals kenan amma abu hanifa ya ce ba laifi ka ba da safi gaba da yamma din ai ma laifi za in ji abu hanifa kuma ra'ayi ne cikin ra'ayin ali bin abi talib wasu suka ce ba ba da kuɗi ba ba da kuɗi dinari azurfa ba za a bayar ba kai ba ba da gari ma kai ba ba da ko biredi ko alkama ma ba a bayarwa ya za ka yi ka je ka auno shinkafa ko ka auno gero ko dawa ko masara ka ba da abin da za a sarrafa dawar da masarar ko shinkafa ko alkamar ‘ya'yan za ka bayar wannan shi ne daidai amma abu hanifu ya ce a ba laifi in an ba da kuɗi ɗin ko an ba da gari ba laifi to yaya mutumin da ya haɗa abincin gaba ɗaya ba miskini ɗaya an ce a ciyar da miskinai guda nawa sai wani ya ce ka ai ga wani miskini nan shi kaɗai ma kamar miskini goma ne sai ya haɗa masa ya bashi malamai suka ce bai halatta ba saboda mai Allah cewa a ciyar da mai miskini guda goma amma abu hanifa ya ce ba laifi abincin mutum goma din nan a iya ba wa miskini ɗaya amma a kwana goma an ce a ciyar da miskini nawa jama an ce in an hada abincin mutum goma an ba wa mutum ɗaya biyu ba amma abu hanifa ya ce to an ji amma za ka iya ware mutum ɗaya ka jera kwana goma kana ciyar da shi yau ka ciyar da shi safe rana yamma gobe ma safe rana yamma shi ɗaya ba ka ta ci da shi sai ka jera kwana goma in ji abuwa ne fa yace babu laifi dan in an hada din kamar ka ciyar da miskini nawa ne guda goma to a iya bawa kafiri miskini kafiri a iya ciyar da shi mabukaci malamai suka ce bai halatta ba sun yi ittifaki anna sarfa zakati ila ahli dhimmati la tajuz ko la yajuz ba da zakka wa kafiri sau da yawa ana tambaya malam mutum zai iya bawa kafiri zakka eh tsagwaran kafiri ba a bashi amma ana ba mu Allah bata kulubu kafirin da ana tsammanin an bashi za a jawo shi shiga musulunci wannan ba laifi a iya bashi to haka wannan sadaka din da ita ciyarwan shi ba za a bashi ba amma abu hanifa ya ce za a iya bawa ahlul zimma su waye ahlul zimma kafaran alkawari kafaran amana kenan kafaran alkawari kafaran amana to dangane da tufatarwa kuma wasu malaman suka ce kowane miskini ɗaya in ka ɗinka mai riga ɗaya yayi ba sai ka yi riga da wando ba saboda Allah cewa ya yauki su wata tufatarwa yanzu idan na ɗinka mai riga ba za a ce na ma ɗinki ba to to sai wani ya zo ce dole sai da riga da wando to in ka ɗinka riga kawai guda ya yi haka wasu malaman suka faɗa sauban wahidan in dai zai ɗauki ismul kiswa ko ka ba da wando kadai shi ma kiswa ne ko ka ba da riga kadai shi ma kiswa ne ko kuma ka ba da riga da wando da rawani shi ma kiswa ne wannan shi ne ra'ayi Abdullahi ibn Abbas da Mujahid da Atawa da Tawus da sauran malamai Allah ya musu rahama sannan tahriru raqaba ko yanta baiwa wannan baiwa da zaka yanta wacce musulma mumina ko ku kafira ma zaka yantawa to sai wasu malamai suka kayyade suka ce a baiwa dole ta zama mumina suka ce kai ba ma wannan ba dukkan wata kafara a cikin alkur'ani dole baiwar ta zama mai mu'mina kafaratul qatli kafaratul zihari kafaratul jima'i fi nahari ramadan duk suka ce eh ta quraka ba mu'mina hanna wannan ra'ayi ne cikin rayuka dole inda sai Allah ya ce a yanta baiwa suka ce dole a yanta mu'mina amma Abu Hanifa ya ce da Imam Sauri da Abu Hanifa suka da ra'ayin cewa a iya yanta kafira ma a cikin duk waɗannan kafarar kisa kafarar zihari kafarar jima'i a iya yanta kafira saboda Allah tabaraka ta'ala a wata ayar ya kayyade arraqaba mumina din da ya kayyade a wani wuri wani wuri kuma ya bashi mutul so inda Allah ya kayyade a kayyade inda Allah ya bashi a bude a bashi a bude ko da yake suka ce wasu suka ce al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyad wanda yazo mutlaq din sake ba kaidi sai a dora shi akan mai kaidin yanzu kamar shaida Allah ya ce ma shaida su zamanto adalai ko wa ashhadu zawai adlin minkum to amma wata wata ayar kuma sai ce wastashhidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaida mutane biyu to adalai anan ko ku ba adalai ba to shine wasu suka ce a duk inda aka ce shaida to dole ya zama adali to can ma inda aka ce a yan baiwa to sai a yanta mumina tunda a wani gudun ya ce mumina za a yanta wannan dai ra'ayuka ne cikin ra'ayuka malamai Allah musu rahama to sai ce lam yajid fa siyamu salatati ashham ko azumin wato kwana uku nan za ka yi su a jere aka aka fito sauran salata ta biya to amma wajibi ne a jera azumin kwana uku nan kuma wajibi bane su malamai suka ce yajibu fi tatabu ai la yajibu fi tatabu ba dole bane ka jera azumin nan da aka ce kai rantsuwa kun sa ana yawan tambaya kan wannan kurike akwai sabanin malamai wasu suka ce ba dole ne sai ka jera azumi ukun nan ba in sha taba'a wa in sha farraqa in ka ga dama ka jeranta in ka ga dama ka rarraba amma wa tatabu'u afdalu a jerantan shi yafi wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i wasu malamai suka ce a ai lalle za a yi tatabu'i ne jirawa za a yi saboda mai suka ce ga kafara nan ta kisan a jere ake ga kafara da hari a jere ake wannan shine ra'ayin sa'id ibn sufyan ibn sa'id ne sauri da kuma abu hanifa Allah musu rahama kamar yadda ya zo a kirara bai dan mas'ud a wannan aya fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'at haka a kirara bai dan mas'ud ya zo fa siyamu siyamu thalathati ayyam mutatabi'at a jere zalika ai wannan abin da aka gaya muku shine kafara rantsuwar ku gabaki daya to maganar a gabatar da kafara da rantsuwa shi ko mun taba tattaunawa ko ko ko amanta kamar misali mutum ya ce wallahi ba zan sake zuwa gidan yayata ba yanzu wannan kaga ya kamata a bisa hadisi da muka karanta ya kamata ya yi kafara ko saboda zuwa gidan yayansa yana da alheri to nan gurin sai ya yi kafaran zai ci gaba da zuwa ka gidan yayarsa ko ko dai a'a ya je gidan yayar tasa daga ma ya yi kafara an gane abin da nake nufi wallahi na dai to sai suka sami matsala a tsakaninsu sai su makotan nawa suka kirawo ni har cikin gidansu suka ce mun mutunci har sai da na yi kuka sosai kuma suka ce babu wata mu'amala a tsakanina da su ni kuma cikin fushi sai na rantsuwa akan ba zan sake shiga gidansu ba kuma ba zan ƙara wata mu'amala da su ba to sai daga baya suka dawo suka bani haƙuri suka nuna cewa sun yi kuskure don allah na yi haƙuri to malam ni kuma na riga na yi rantsuwa a cikin fushi cewa ni gaskiya ba zan yi haƙuri ba kuma ni ba zan ci gaba da wata mu'amala da su ba to yanzu malam yanzu ya za a yi na ci gaba da mu'amala da su to kuma in na ci gaba da mu'amala da su ya maganar rantsuwa ta sai na yi kafara ƙwarar kuwa ƙwarar kuwa ai shi ne hadisin da makaranta ko haƙuri za ka yi kai rantsuwa nan gaba ka ka kama bakinka da rantsuwar wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alheri a gare ka amin Allah ya dace da mu duka yace da Allah malam tambaya ta ita ce anan sau tari a gurin jana'iza ko masallaci ko gurin wani taro idan aka yi addu'a a ƙarshe sai wani malami ya ce to a cika bisirul fatiha to da Allah aka ramaka Allah wannan bisirul fatiha yana da asali ko daya bai da asali bid'a ne bid'ar ma irin ta ƙarshen zamanin nan mutane suka girgire ta bid'ar ma yar Kano to dai yawanci ba ga a garin da aka fahimta haka ake yi galiba an ji jana'iza an an gama addu'a sai a ce bisirrul fatiha wa wa wa ka san mutane duk abin da aka ce na bid'a sun fi himma akai Allah nake gama yanzu da annabi ne ya ce ba za su yi ba ai malaman bid'a malam barnar da suke a cikin al'umma ai ta isa akwai barna yanzu ka ga bisarar fatiha nan kusan ko ina ana yin ta wallahi sai ka ce wahayi aka aka ce ai so bid'a ne in kai ma ka shiga layin yan bid'a sai ka tuba ba wani bisarar fatiha ba wata sura da ba ta da sirrinta yawwa akaram kalla ne hukunci wanda yake aski gemu don an ce don zai shiga aikin damara wai idan za ka shiga aiki na damara sai a ce ka aske kanka da gemu a wajen training don allah malam mai hukunci allah mai da malam gida lafiya bai kamata ka aski gemu ba haramun ne aski gemu wannan ita ce fatawa haramun ne a aski gemu kuma aikin soja ko 'yan sanda ba zai canja fatawar ba tunda annabi ya faɗa a hadisi ingantacce cewa a ofulliya warku shawari ku cika gemu ku dandatsa gashin baki gemu ana so a cika shi gashin baki kuma a ne a dandatsa a rage shi to sai yahudawa suka kawo tsari in za a yi soja ko ɗan sanda ko wani aikin tsaro sai an aske gemu so sun ce ai haram ne sun ce aikata abin da yake haram ne to a nan gurin akwai abin da malamai suke faɗa irtikabu a kafa zararai malaman usuli yayin da aka samu wancan ga wancan ga shiga wannan aikin ga kuma aske yin idan baka shiga ba wasu za su zo su shiga su zai maka barna wadda ba musulmi ba yanzu ma musulmin suna shiga ma ana daddanewa ba a bari su ɗarisa to sai ka ga cewa in ka bari wani makiyinka zai iya shigowa ya cutar da addini kamar yanzu din da ake amfani da damar ake ta halakar da musulmi saboda karancinsu da kuma raunin imaninsu na cikin ba samu da karfar imani ba da masu kishin addini da karfin imani suna shiga da imanin su je su jure ai wata barnar ai ba za su yadda su yi ba a nan sai zama babu larura haka malamai suka faɗa in ka je ka aske ka shiga Allah ya sani ba niyyar ka ka aske bane to amma sun ce dole sai an aske kuma in ba hasken babbara kai ba to sai ka je ka yi kai istighfari amma kada wani soja ko dan sanda aske gemun nan da yake ya je ya bada kuɗi aske mai gemu ya dauka halal yake ba ba halal bane haram ne dan annabi ya ce a cikin gemu so amma abin da ya fi karfin ka ba yanda za ka yi shikenan wannan ya zama larura ad-daruratu tubihu al-mahdurat larura tana halatta abin da yake haram ne to amma dai ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha muna fata Allah kawo wasu shugabanni musulmi da za su shugabanci wannan bangarori su ba wa musulmi dama su yi da gemus saboda gemu baya hana su da komai ai ga sauran kasashe duk da gemu kansu a saudiya din nan da sojoji da yan sanda duk da gemu su gemu haƙƙir je in ka ga dama ba alaƙa ba alaƙa da hana gemu malam wai sa'adiya sunan gari ne to ni dai a sani na sunan wanda ta shayar da manzon Allah ne halimatu sa'adiya as-sa'adiya kuma ana nufin mai rabo daga sa'ada ne wai wai sun ce wai sunanta wai halima ne wai banda sa'adiya to baka karatu shi yasa da kana karatu yan kana littafan sira ma duk an faɗa sunanta halimatu sa'adiyya ba sa'adiya ba fa as-sa'adiyya bil ayn shine daidai duk wanda ya sa wa yasa suna sadiya ba wani sadiya menene daidai sa'adiyya eh to sa'adiyya shine daidai ya maganar saki da ciki malamai suna magana akan saki da ciki ɗin yana da kyau a lura cewa akwai cutarwa da yawa a saki mace da ciki akwai cutarwa da yawa a saki mace da ciki wani lokacin yana da sauki gare su ta haihu ta gama yadda wani lokacin kuma yana da matsala yanzu ka saki mace tana da cikin wata daya sai ka sake ta ita ma babu ita babu aure sai ta yi wajen wata tara kafin ta haifi ɗan nan kuma bayan ta haifi ɗan nan sai ta tsaya ta yaye shi ma watakila wata ta fara al'ada so bai kamata ba yana da kyau a rinka sitawa lokacin da za a saki mace a sauƙaƙa mata wai wani ya yi alkawarin wa matarsa cewa da zai mata ciki bane ko ne ne mala ke ma kishiya da zai mata kishi ba kishiya ba alkawari ya mata ba zai mata kishiya ba wai har suka rabu to ya matsayin wannan alkawarin eh sai je ta zama ka ji dan Allah wai bayan sun rabu yana tambaya akan wannan alkawarin kenan alkawarin yana nan to zama zai bi zai ba bi zai aure ba ko suna tare ko suna tare wani alkawari ne da ya saba dokar Allah ka sa akwai yan kiriki da rawar kai daga zuwa yana zuwa zance soyayya ta rake su a haba ani ba a haba ni da in na same ki ai ba wani magana wacce kishiya kuma a ba sai ka bisa Allah ka ta haka suke lodi a gama loda ka ka lodu sai mutum ya rantsa ya ce ya alkawari su ma ta rike a suke har gaya wa kawai suke ani wallahi na yamma alkawari ba zai mun ba kuma alhamdulillah ya kiyaye alkawari wannan alkawari ne wanda yake bai kamata a cika shi ba kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil ko da yake Muhammad Lamini Shankiti mai adwawul bayan yana da ra'ayin cewa in ka yi alkawarin ba za ka mata ɗari ba sai ka cika saboda ai cewa bata ce karka aure kowa ba bata ce karka aure ba cewa ta yi ita sharaɗinta in an aure ta ba a haɗa ta da wata ka yadda in ka aure ni daga ni sai ni sai ka ce eh ka yadda ta ce shi kenan ita ba ba ta hana a yi kishiya ba amma a ita ba za a yi mata ba duk wanda zai aure ta gata nan za ta yi aure amma da sharaɗin duk wanda zai aure ta sai dai daga ita sai ita malamin ya ce to dole a cika mata sharaɗinta in ba haka ba kuma a rabu da ita to amma dai Allah ya masa rahama Allah ya fi masa mu ma Allah ya fi mana gaba ɗaya wannan dai sharadi kam sharadi ne wanda yake an saba wa Allah ko da yake shi ma din ya saba wa Allah tunda ya je yayi ƙarya ya ce in ya yadda to ya za ka yi in aka maka suka ce to al'amari ne yake hannun Allah in an gaya maka to ba za ka min kishiya ba ka abin nan ko suka ce ah ni dai a yanzu dai a ra'ayina ba ni da shi amma ban san yaya Allah zai yi da ni ba nan gaba ko ba gaba ne ba ba shi kenan ba ce wallahi lamari ne na Allah in Allah ya ga dama an yi to ya zan yi haka Allah ya yi da ni in kuma bai ga dama ba shi kenan ka ga huta za ta ce sai ka canza kaddara Allah ne da hanyoyi nan na dabara da yawa ma mutane ba sa ganewa ya idda mace mace mai sharawa ba ta al'ada dole sai ta fara yin al'ada dole sai ta fara yin al'ada to wannan tambayar da dai suna bukatar da an shafa musu lahaula kenan jama'a za mu dakata ana kuma